قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد yau muna ashirin ga watan ramadan shekara ta 1445 muna gabatar da karatu a wannan masallaci mai albarka masallacin usman ibn affan a nan gadon kai a birnin kano har yanzu muna mudarasa a cikin wannan sura mai albarka suratu yunus alaihi salam malam ya karanto aya ta 31 allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan aya yana ƙara kafa hujjoji ne ga mushrikai akan wato bacin abin da suke aikatawa na shirka cewa da abin da suke bautawa ba su cancanci abota musu ba sai ya kawo hujjoji da cewa Allah ta'ala shi kadai shine wanda ida ce abota masa mai hujjojin su ne hujjoji na wanda yake babu wanda yake musawa a cikin mushirka masu shirkan ba sa musawa domin ba sa da'awar cewa waɗanda suke bauta suke ba su waɗannan abin da Allah ya ambata abu na farko azurtawa arzikin bayi a hannun waye ke a hannun Allah yake kuma ba sa inkari su mushrikan cewa Allah ne yake azurta su bayan wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a tambaye su ni'imar da yi musu ta ji da gani waye musu wannan ni'imar wanda suke bauta ne suka yi musu wa abin da suke wa shirka kuma bayan Allah ba su bane Allah ne mamallakin wannan ni'imomin kuma shi ne iba wa bayi waɗannan ni'imomi na ji da gani wanda suna cikin mafiya girma cikin ni'imar Allah ga bawa bawa ya zanto yana gani bawa ya zanto yana ji sannan kuma ni'imar hayayyafa arzikin da Allah yake wa bayi na haihuwa wane ne yake fitar da rayaye daga matacce ya fitar da matacce daga rayaye sannan al'amarin bayi baki ɗaya hannun wa yake dukkanin waɗannan su waɗannan masu aikata shirka suna ikirari da cewa Allah ne yake yi to in sun yarda Allah ne yake shi kadai waɗancan abin da suka rika kuma bayan Allah ba sa iya yin wannan dan me za su bauta musu su kyale ubangiji ta'ala kaga sun aikata abin da yake mafi muni sun aikata abin da yake bai dace ba ga mai hankali shine fa Allah ta'ala kul man yazuku min as-sama'i wal ardh ya kai wannan manzo mai girma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kul ka gaya waɗannan mushrikai waɗanda suka riki wani Allah a matsayin su ne ababen bauta man yarzuqukum min as-sama'i wal ard wane ne yake baku arziki daga sama ma'ana yake sauka muku da ruwa wal ard wa yake azurta ku a ƙasa in kun yi shuka i fitar da tsiran kuma i baku abinci daga jikin wannan wa yake muku wannan amman yamliku as-sam'a wal absar ji da kuke da gani da kuke wane ne ike mallakar wannan ma'ana wa yake azurta ku da ji da gani ko mallakar wane ne man huwa allazi khalaqahuma wa huwa malikuhuma wa ya halicci ji da gani gare ku kuma waye mallaki wannan wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit wane ne yake fidda al-hayy rayayye min al-mayyit daga matacce kamar fitar da tsiro daga cikin kwayar abin nan hatsi da za a binne ko kuma wani kwallo da za a sa gashi nan ba yi da alamar rai a jikin amma aka dasa sai kuma kaga ya fidda abin da yake mai rai wa man yukhrijul hayya min almayyiti wa yukhriju almayyita min alhayy wane ne kuma yake fidda almayyit matacce min alhayy daga rayayye ma'ana ya fitar da kwai daga jikin kaza misali a kwai ai ba rai ne da shi ba kaza kuma mai rai ce ko kuma ya fitar da wanda yake mummuni daga jikin kafiri wa yake aikata wannan wa man yudabbiru al'amra wane ne yake tafiyar da al'amuran bayi cikin sama da ƙasa baki daya duk wannan tambayar in aka tambaye su fa sai yaquluna Allah amsar da za su bada shine me Allah ne yake yin waɗannan sun yadda Allah ne yake aikata waɗannan baki daya ba su yarda da cewa gumaka ko waɗanda suka rika kuma bayan Allah suke yin hakan ba fakul sai Allah ya ce a gaya musu ai ma'ana ai musu ilzami kenan in sun yarda cewa Allah ne yake waɗancan afala tattakun me yasa ba za su yi tsoron Allah ba a ce da su me yasa ba ku ji tsoron Allah ku keɓance ibada gare shi kaɗai ku kyale waɗancan ababen shirka da kuke jingina kuma bayan Allah saboda inda Allah ne yake muku waɗannan ai bai kamata shi kuma ice ku bauta masa ku kyale ku bauta wannan Allah fadhalikum Allahu rabbukum Allah ya ce fadhalikum wanda aka bayyana da wancan sifa din shine wanda yake azabta bayi wanda ya azabta su da ji da gani wanda yake fidda rayiye daga matacce ya fidda matacce daga rayiye shine Allah fadhalikumullahu rabbukum wannan da aka siffanta shine Allah ubangijinku ma'ana abin bautarku wanda yake babu wani abin bauta in ba shi ba alhaqqu abin bauta na gaskiya shine ubangiji fadhalikumullahu rabbukum wannan shine ubangijinku na gaskiya fa anna tusrafun me yasa kuke kyalewa ake kawar da ku ma'ana gabarin aikata daidai فكيف تتحولون عن الحق إلى الباطل وعن الهدى إلى الضلال تصرفون عن عبادتي من هذا وصف كنا كوتي وغبر بوتا وندا آية ننت أنبتي سفوفنسا wanda yi halitta wanda yake azurta wanda yake gudanar da al'amuran bayi baki daya me yasa kuke kaucewa ga barin bauta masa dan me kuke yin haka kadhalika haqqat kalimatu rabbika ala alladhina fasaqu annahum la yu'minun Allah ta'ala ya ce kamar haka ne haƙƙat kalimatu rabbika kalmar ubangijinka ta tabbata ai thabatat haqq wa thabata ma'ana ya tabbata cewa wato waɗanda suka kafirce wa Allah suka yi fasikanci kenan suka yi tawaye ga barin yin umarnin Allah bin umarnin Allah ma'ana suka fita ga barin bauta masa ko ga barin yi masa da'a kamar haka ne Allah ya hukunta ma'ana kalmarsa ta tabbata a kansu wajaba hukmuhu wa nafadha qada'u hukuncinsa ya tabbata a kansu annahum la yu'minuna cewa irin waɗannan ba za su dawo ba su yi imani tun daga shi hujja ta tabbata a gare su sun ganta karara a fili ya nuna dalilin da yasa suka ke bin gaskiya ba dan ba su gane bane a'a saboda tawaye ne da kuma wato abinda Allah ya riga ya rubuta akan cewa 'yan wuta ne su amma idan hujja ake so hujja ta tabbata domin ai gashi an musu tambaya duk abin da aka tambaye su suna cewa Allah ne wa yake azurta ku daga sama da ƙasa wane ne e ba ku ji da gani ya mallaki ji da gani kuma e ba ku wane ne wanda yake fidda rayayye daga matacce yake fidda matacce daga rayayye wane ne al'amuran bayi yudabbiru al'amura al'amarin bayi duk a hannunsa yake shi yake gudanarwa duk sun yadda Allah ne kaga kenan hujja ta riga ta tsaya a kansu kenan kaucewar da suke gabarin bautar Allah shi kadai ba kuma ya sanya haka ba face wato tawaye ne ga Allah shi yasa Allah ya ce ya kira su da alladhina fasaku wanda suka yi fasikanci ma'ana suka yi tawaye da mu alfusuq shine alkhuruj an ta'a ma'ana kin bin umarni sun ki bin abinda Allah ya ce su bane ba dan ba su gane ba a'a saboda taurin kai da kuma kasancewar Allah ya riga ya hukunta ‘yan wuta ne ba za su gane ba ba za su gane ba sannan Allah ta baraka wata ala cikin aya ta gaba sai ya ci gaba da bayani dai game da kasawa na duk abin da aka rika abin bauta kuma bayan Allah duk wanda za a bauta ba Allah ba bai cancanci a bauta masa bisa waɗannan hujjoji da Allah ya kawo domin shi kasashe ne me kasashe shine duk abin da ya wato wanda yake ya cancanta a bauta masa zai yi su ba su iya yi na halitta na azabtawa na riƙe al'amuran bayi da makamantansu to sai Allah ya ci gaba da yin raddi ga waɗannan mushrikai ya ce kul hal min shuraka'i قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا Allah tabaraka wa ta'ala إن الله عليم بما يفعلون Allah tabaraka wa ta'ala yake bayyana mana cikin waɗannan ayoyi cewa ababen da aka riga ake bauta kuma bayan Allah kasassu ne domin duk abin da ubangiji abin bauta yake yi ba sa iya yin sa saboda haka su ba su cancanci a bauta musu ba shine Allah ta'ala ya ce kul a ce da su hal min shurakaikum man yabda'ul khalqa shin waɗanda kuka rika ababen bauta kuma bayan Allah a cikin su akwai wanda yake kagar halitta ya fara halitta alhali da babu ita thumma yu'iduhu sannan kuma in halittar ta gushe ya zanto babu ita i dawo da halittar shin akwai cikin abin da kuka rika kuma bayan Allah wanda yake aikata wannan kaga wannan tambaya ce amma ikirari ne ma'ana ana tabbatar musu da cewa duk abin da suke bauta kuma ba Allah ba sa iya yin waɗannan ai ma minhum ahad yabda'ul khalqa thumma yu'idu babu wani cikin abin da aka rika ake bautawa kuma bayan Allah wanda yake fara halitta ko kuma yin halittar ta gushe ta zama babu ita idawo da ita wannan kuma kaga ya nuna ba su cancanci a bauta musu ba sai Allah ya ce a ba su amsa a ce kulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu Allah ne kadai ubangiji na gaskiya wanda yake fara halitta alhali da babu ita thumma yu'iduhu sannan in ta gushe ta zanto babu kuma idawo da ita halitta ya tsaye da ita kamar yadda take Allah ne kadai mai aikata wannan sai Allah ya ce fa anna tu'fakuna to ta yaya kuke kaucewa ga barin abin da yake na gaskiya tusrafuna wa tanharifuna an ibadatil munfarid bil ibtida'i wal i'ada me yasa kuke kagar abin da yake ba gaskiya ba kuke jingina wani Allah cewa shi abin bauta ne alhali bai da wannan sifa din ta fara halitta da kuma ainihin dawo da ita bayan ta gushi dan me kuke kaucewa ga barin bautar Allah kuke bautawa wani Allah wanda yake bai da wannan sifa din sannan sai Allah tabaraka wataala ya ci gaba da kafa musu hujja da ilzami a gare su ma'ana hujjojin da ke tabbatar da cewa duk abin da suke bauta kuma bayan Allah ba su cancanci bauta ba Allah ta'ala shi kadai shine abin bauta sai ya ce kul hal min shuraka'ikum man yahdi ila al-haq cikin wanda kuka rika abin bauta kuma bayan Allah shin cikin su akwai wanda yake shiryawa zuwa gaskiya bi bayanihi wa irshadihi wa ilhamihi wa tawfiqihi ko dai bayani na irshadi nusarwa gare ku cewa ga hanyar gaskiya ko kuma a'a ilhama da taufiki ya datar da ku zuwa ga riko da gaskiyar akwai wanda ke yin haka cikin abin da kuka rika kuma bayan Allah wanda kuke bautawa shi yasa da fir'auna ya tambaya annabi Musa wane ne ubangijinku waye ubangijinka annabi Musa kai da annabi Haruna annabi Musa alaihi salam bai ce ba Allah domin yace Allah sai ce ai ni ma Allah ne ni ma abin bauta ne sai yace rabbuna allazi a'ata kulli shay'in khalqahu sun mahada ubangiji na shine wanda ya kage halitta duk abin da gani din nan shi ya halice su sun mahada kuma in shiryar da su kai kana yin wannan in kai kana dawa kai abin bauta ne kana iya wannan me ka halitta me kai kaga bai da amsar da zai bayar to shine Allah ta'ala yake ilzamin su da wannan cewa cin abin da kuka rika abin bauta hal min shuraka'ikum man yahdi ila al-haq akwai wanda yake shiryawa zuwa gaskiya shiryawa ta irshadi nusarwa ko kuma shura ta taufiki datarwa akwai wanda yake yin hakan domin shirya iri biyu ce akwai shirya ta abin nan hidayatu irshad shine a nuna wa mutum cewa ga hanyar akwai kuma taufiki dan an nuna kuma ba dole ibu ba sai an datar da shi zuwa gaban shin abin da kuka rika kuma bayan Allah da kuke bauta suna irin wannan ɗaya daga cikin wannan sai Allah ya ce ma'ana amsar da za su bada shine aka riga aka ba su amsar shine faɗin Allah kulillahu yahdi lil haqq ce da su Allah ne kadai wanda yake shiryawa zuwa ga me zuwa gaskiya bil adillati wal barahin wa bil ilhami wat tawfiq wanda yake nuna wa mutane hanyar gaskiya kuma yake musu ilhama da tawfiki zuwa ga bin hanyar ma'ana yake datar da su domin koda an yi wa mutum wa'azin kuma in Allah bai datar da shi ba ba zai mai ba ba zai fahimta ba domin fahimtar shi tawfiki na fahimta din da kuma wato bin abin da yake na daidai shi ma daga Allah ne shi yasa za a zo ayi wa'azi ayi wa'azi za ga duk abin da ya kamata ka san dai bawon da ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasaha da bayani ya zo da hujja kuma har ma da ayoyi ma waɗanda suke banda qur'ani ga ayoyi da Allah ta'ala ya bashi sallallahu alaihi wasallam amma ya kamata a ce a fahimtar sun gane wannan kamar da muka karanta jiya cewa Allah manzon Allah ya yi addu'a Allah ya kama ƙurishawa da me da fari kuma Allah ya jarabe su da fari duk abin da za su yi sun yi amma ba su samu abin nan yalwa da kuma arziki da kuma abin nan ba abinci amma da suka tambaya annabi sa asalama ya roki Allah sai Allah ya yaye musu kaga aya ce ai ya kamata a ce a to in haka ne abin da yake faɗa gaskiya ne amma sun ki kamar fir'auna ne ayoyin da Allah ya ba annabi Musa daban-daban daban yau da ɗaya gobe ɗaya jibi ɗaya in ya gagara ya rasa yadda zai sai ce aje a tambaya annabi Musa a ce ya roki ubangiji nashi yayi kuma in yi addu'a sai Allah ya yayi amma duk wannan bai sa sun fahimta ba saboda me wannan kuma tawfiki ne daga Allah shi yasa in kaga an yi wa'azi mutum zuciyarsa ta karaya to Allah ne ya yi masa dace ya fahimta kuma ya me har ya tasirantu da wa'azin amma akwai wanda in zaka sauke masa daga bismillah alhamdulillah rabbil alamin har zuwa min aljannati wannan sai irka kallon ka kawai shine fa Allah fa minhum man yanzuru ilaik akwai wanda kawai duk abin da za ka karanta kallon ka kawai zai rika yi sai ka gama ya ce ka gama saboda me Allah bai so shi da ya fahimta ya kuma karba ba ya fahimta ya kuma karba ba ka ce ko za a rage fankokin nan inda ba bukatar fanka saboda haka Allah ta'ala ya ce kulillahu yahdi lil haqq a gaya mu cewa Allah ta'ala shi kadai ne wanda yake shiryawa zuwa ga gaskiya shiriya irin ta irshadi ma'ana nusarwa da kuma ilhama da tawfiki ma'ana datarwa sai Allah ya ce afa man yahdi ila al haqq to kace da su shin wanda yake shiryawa zuwa ga gaskiya afaman yahdi ila alhaqqi ahaqqu an yuttaba shi yafi dacewa da cewa ayi masa da'a abi abin da yi umarni na shari'a ko kuma a'a amman la yahdi illa an yuhda wanda za ku bi shine wanda la yahtadi shi kanshi baya shirya zuwa ga hanya ta daidai fadlan an hidayati ghairi bare shi da waninsa gumaka ba sa fahimta abin da yake daidai ba sa iya kare kansu ba sa iya amfanar da kansu bare su musu ba amfanar da nuko su ba shi kariya to don me za ku bi wanda yake shi kanshi bai amfanar da kanshi ba bare ya amfanar da wani bai shirya da kanshi ba bare shirya da wani afa man yahdi ila alhaq a haqqu an yuttaba ay an yuta'a shi yafi dacewa ai masa biyayya da da'a cikin abin da yayi umarni na shari'a amma la yahdi ko kuma wanda za ku bi shine wanda shi karshi bai iya shiryar da kansa ba illa an yuhda sai dai a shiryar da shi ai la yahtadi fi halin min al-ahwal baya shiriya cikin dukkan wani hali dan shi kanshi ba zai iya shiryar da kansa ba bare ya shiryar da wani sai Allah ta'ala ce fa malakum kaifa tahkumun saboda haka me ke gare ku ya ku waɗannan mutane ayyu shay'in ja'alakum tahkumuna hadha al-hukm al-batil kuke irin wannan hukunci wanda yake bataccen hukunci shine ne rika wani Allah wanda baya iya shiryarwa bai shiryar da kansa ba ma bare ya shiryar da wani kuma ku kyale Allah da yake shine mai shirya shirya a hannunsa take dan me kuke irin wannan hukunci ba taccen hukunci wanda yake baya kan daidai hukuncin da baya kan kiyasi to dukkanin waɗannan hujjoji ne da Allah ta'ala ya kafa ga waɗannan mushrikai na bacin abin da suke aikatawa na bautar wani Allah subhanahu wata'ala bayan Allah ta'ala ya tabbatar musu da cewa shine mahalicin bayi shine mai rike da al'amuran su kuma shi ya cancanci abota masa Allah ta'ala yana kafa hujja ne da rububiyya dan ya kai ga uluhiyya cewa in Allah ne wanda iya halitta idan shine mai azurtawa idan shine ya ni'imta ku da ji da gani idan shine wanda yake shiryawa to kuma shine abin bauta ba wani ba wanda bai siffanta da waɗancan sufofi da aka ambata ba a baya sannan sai Allah ya bayyana halin waɗannan mushrikai yace wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhannan waɗannan mutane ba komai mafi yawan su suke bi ba face zace zace ai wa ma yatba'u aktharul mushrikeena mafi yawan mushrikai ba komai suka yi riko da shi ba fi mu'taqadatihim cikin abin da suke aikatawa na shirka illa dhannan wahiyan face zato ne wanda yake rusasshen zato wanda bai ginu akan dalili ba dalilin su kawai guda ɗaya ne inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala tharihim muqtaduna iyayen mu katada suna haka kawai shikenan muke yi me hujjar ku ba su da wata hujja to yanzu ba ku gane gaskiya ba ba ku fahimta ba ba ku gani ba yanzu misali in iyayen ku ne suke to awalau kana aba'ukum la yaqiluna shay'an wala yahtadun in ba sa ganewa iyayen naku in ba sa kan shari'a to yanzu an muku bayani me ya rage ku bi hanyar shirya ku yi ƙoƙari ku fahimta amma ina kazalika haqqat kalimatu rabbika ala alladhina fasaqu annahum la yu'minun sun riga sun bijire sun yi tawaye ga ubangiji subhanahu wataala saboda haka ba su yi imani ba ko ba za su yi imani ba saboda ba kuma ya hana su imani ba face kamar yadda na faɗa tawaye ne da kuma taurin kai da ƙin bin gaskiya alhali sun yi mai sun gane ta sun ganta a fili duk wata hujja da suke bukata Allah ta'ala ya riga ya tsaida musu da hujja amma sun ƙibi ne ba don komai ba sai saboda imma dai hasada ko kuma ainihin tawaye da suka yi da taurin kai alhali sun gane gaskiya da inna Allah alimun bima yaf'alun lalle Allah tabaraka wa ta'ala alimun masani ne bima yaf'aluna da abin da suke aikatawa na bin zace-zace cewa ba akan gaskiya suke ba da juya baya ga barin hujja da aka tsayar musu Allah ya san me suke aikatawa cewa ba komai suke bi face hanyoyi na iyayensu wanda aka gina akan zace-zace ba akan ainihin gaskiya ba to sai Allah ta'ala ya ci gaba da bayani game da musu da suke yi da inkari cewa alkur'ani ba daga Allah bane sai Allah ya ce wa ma kana hada وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين
Allah tabaraka wa ta'ala yana raddi ga waɗannan mushrikai da suke inkari ko suke musa cewa alkur'ani ba daga Allah yake ba cewa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya kirkiro shi shine Allah ta'ala ya yi musu raddi a cikin wannan aya Allah ta'ala ya ce wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah ai bai dace ba ma yanbaghi li misli hadha alqur'an wannan alqur'ani da kuka ganshi wanda ya gagare ku ku kwaikwaye shi wanda yake cike da wato hukunce-hukunce yake cike da muka daban-daban yake bayani game da Allah tabaraka wa ta'ala yake muku bayanin tafarki na gaskiya wannan alkur'ani bai dace ba ma'ana bai kamance shi ba an muftara min dunillah ya zanto kagar shi aka yi ba daga Allah yake ba ai muftaran min alkhalqi wani ne cikin halitta ya kage shi bai dace ba ga wannan alkur'ani dan kana karantawa ka san wani daga cikin halitta bai isa ya kage alkur'ani ba bai isa ya kage alkur'ani ba saboda abin da yake cikin alkur'ani ya wuce kudura ta dan adam duk wanda ya san alkur'ani ya san duk abin da ke cikin qur'ani ya wuce ikon dan adam ya iya kago irin shi ba zai iya ba ba zai iya ba walakin tasdiqal ladhi bayna yadayhi sai dai shi alkur'ani din nan ai musaddiqul ladhi qablahu wa amama yana gaskata littattafai da suka gabata gabaninsa su attaura da linjila da littattafan baya ai musaddiqan laha wa muwafiqan laha yana gaskata cewa daga Allah suke kuma yana muwafaka da abin da suke karantarwa na tauhidi da yin da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala fil aqaidi a cikin aqida da kuma wani shashe na ainihin ibada wa tafsilal kitabi kuma shi alqur'anin nan wato bayani ne ai tabyina ma fil kitabi yana ɗauke da bayani dalla-dalla na halar da harab da dokoki na hukunce-hukuncen Allah wanda yake shi alkur'ani la raiba fihi min rabbil alamin babu kokonto a cikinsa duk abin da yake ɗauke da shi babu kokonto daga Allah ne ubangijin talikai Allah ne yi wahayi da shi ai min wahayihi daga wahayin Allah ne laftira'a min indi ghairihi ba kagage bane daga wajen wani wanda ba Allah ba shi yasa Allah ya ce walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira da daga wajen wani Allah ne da an samu sassabani mai yawa cikin sa amma daga Allah ne la raiba fihi min rabbil alamin babu kokonto a cikin alqur'ani cewa duk abin da yake cikin wahayi ne daga Allah ubangijin talikai sai Allah ya ci gaba da fadin abin da mushrikai suke faɗa na da'awar cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ifada alqur'ani shi ya kage shi sai Allah ya ce am yaquluna iftara ko suna cewa ne iftarahu wana annabi sallallahu alaihi wasallama shine ya kage alqur'ani Allah yace am yaquluna iftara ay bal ayaquluna iftara hadha alqur'an wa ikhtalafahu Muhammad sai suna cewa ne qur'anin nan annabi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kage shi ba wahayi bane daga Allah kul sai Allah yace wa annabi ce da su fa'tu bi suratin misli in kuna da awar cewa daga wajena ne to kuma ku zo da kwatankwacin alkur'ani ko da sura ce guda ɗaya kwatankwacinsa ai bi suratin wahida mumathila li hadha alquran sura ɗaya makamancin alkur'ani ku zo da ita tunda kuna da awa cewa ni na kago to ai kuma kun iya magana kun iya fasaha kun iya kagar magana ku kaga sura guda ɗaya mafi gajarta a cikin alkur'ani in za ku iya wanda yake kama da alkur'ani cikin abin da yake ɗauke da shi na ilimi da bayani kuma ku zo da irinsa tunda ai ni mutum ne irin ku tunda in kun yi da'awar ni na kawo kuma ku kawo irin shi ma duk ku haɗu ma baki ɗaya ku kawo sura guda ɗaya ni guda ni kaɗai kuka ce na ƙage alkur'ani to ku duk ku haɗe baki ɗayan ku kago sura guda ɗaya daga cikin alkur'ani kan makamanciyarta wadda ke ɗauke da abin da alkur'ani yake ɗauke da shi na ilimi da fasaha da bayani ibn kasir allah ya masa rahama ya ce wa hadha huwa al-maqamu thalith fi tahaddi wannan mataki na uku kenan da Allah ya kalubalanci mushrikai na larabawa cewa su taho da makamancin alkur'ani fa innahu ta'ala domin shi Allah ta'ala ta'addahu wa da'ahu yayi kalubalanci su larabawa da suka yi da'awar alkur'ani ba daga Allah bane ya kiraye su in kan Musa da kai na fi da'awahum in gaske ne abin da suke faɗi annahu min indi Muhammad cewa annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama ya kage shi to shikenan su kawo kwatankwacin sa kuma ma su nemi taimakon duk wani wanda za su nemi taimako masani ma'abocin fasaha ƙwararre wajen magana don su haɗu su kawo irin shi shi ne faɗin Allah a cikin suratul isra kulla in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alqur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin ma'ana du su tare baki daya ba ma mutane kadai ba har ma da aljanu su kawo musu dauke da agaji duk su haɗu su zo da kwatankwacin wani alqur'ani kaga nan an ce an ya tubi misli hadal qur'an kenan su zo da qur'anin dukansa kuma su yi taimake keniya wani ya taimaki wanda aljanu da mutane duk su yi in za su iya sannan sai Allah ta'ala ya ce a cikin surat hud kenan an rage musu ma qur'anin du yayi musu yawa su zo da wani shashi na alqur'ani am yaquluna iftara qul fa'tu bi ashri suwarin mislihi muftarayat in suna cewa annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya kage alkur'ani yazo da shi ba wahayi bane daga Allah a ce da su kul fatu bi ashir suwarin mislihi muftariyat a ce su kawo surori guda goma kwatankwacin alkur'ani kuma ba mafi tsayin ba a gajejjeru wadu man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin kuma ku nemi taimakon duk wani wanda yake kuma bayan Allah in gaske ne kun ce Qur'ani ba daga Allah bane ku haɗu ku kawo sura guda goma can an ce Qur'ani du nan sai aka ce sura guda goma a cikin Hud kenan sannan a cikin Bakara da kuma nan Yunus sai Allah ya ce su kawo sura guda ɗaya ba wai sura goma ba an rage musu ma shine faɗin Allah ta'ala a cikin suratul Baqara am yaquluna iftara فإن أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين su kawo sura guda ɗaya kuma su nemi taimakon duk wanda za su iya in gaske ne ma'ana su haɗu baki ɗayansu shi ne Allah ya ce fa'in lam taf'alu wa lan taf'alu fattakun nar allati waquduha an-nas wal hijaratu uiddat lil kafirin fa'in lam taf'alu in ba su yi hakan ba sai Allah ya ce me walan taf'alu kuma ai dama ba za ku iya ba dan qur'ani daga Allah ne duk wanda yace zai ai ba zai iya kwatan kwatan alqur'ani ba ba za ku iya ba walan taf'alu to in haka ne fattakun nar allati waquduha an-nas wal hijara ku kiyaye wutar da Allah yake gaya muku akwai ta tana tanaji an aje ta ga wanda ya karyata alqur'ani ga wanda ya ki bin umarnin Allah ta'ala ya aikata shirka ya saba wa Allah to tana nan ku kiyaye ta wannan wutar wace wutan nan mutane ne da kirare mana mutane ne da duwatsu kirarenta da mutane da duwatsu za a cika a cikin wannan wutan saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya yanke musu hanzari da waɗannan kalubale cewa in suna da awa cewa alkur'ani ba daga Allah bane to su kawo kwatankwacin sa kuma Allah ya tabbatar da ba za su iya din ba ba za su iya din ba saboda alkur'ani ya wuce a ce wani ya kwaikwaye shi ya zo da kwatankwacin sa ya zo a cikin hadisi sahihi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari da muslim yace ma min nabiyyin min al-anbiya illa wa qad utiya min al-ayati ma amana ala mithlihi al-bashar babu wani annabi cikin annabawan Allah da Allah ya aiko shi zuwa ga mutane face zai bashi daga aya illa wa qad utiya face an bashi min al-ayati daga ayoyi ma'ana mu'jiza abinda yake gagarar mutanen zamaninsa su kwaikwaya wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allah ilayhi sai amma ni wahayi ne Allah yi mun ma'ana ayata da Allah ya bani wahayi ne Allah ya mun qur'ani ne gashi nan ana karanta shi kuma har tashin alkiyama wannan ayoyin suna nan qul fa'tu bi suratin min mithli wa du shuhadakum min dunillahi in kuntum sadiqin ana karantawa amma tun zamanin annabi yau da shekara 1445 ba wanda yake kawo kwatakwacin alqur'ani bal ba kwatankwacin alkur'ani ba ba sura goma ba ba sura ɗaya ba kai wasu ayoyi ma ko aya ɗaya a kawo irin alkur'ani ba iya ka dan adam bai iya kawo ba kuma maki alkur'ani suna nan tun wancan zaman shekara dubu da doriya amma duk sun kasa kuma kullum ana karantawa kuma suna ji dan me saboda ai Allah ya ce walan taf'alu qur'ani daga Allah ne ba za su iya ba ko da sun haɗe du ba za su iya ba ba za su iya ba saboda haka Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya bashi aya ta alqur'ani ma'ana qur'ani shine mu'jiza ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya bashi wanda yake kamar annabi Musa Allah ya bashi sanda kuma yakan sa hannu a cikin rigarsa ya cire ya haske kaga aya ce annabi Isa yakan tashi matacce yakan warkar da mara lafiya da makan duk ayoyi ne amma in sun tafi shikenan sun tafi da ayoyinsu amma ayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tana nan har tashin alkiyama fa arju an akuna aktharuhum aktharuhum tabi'an saboda haka ina fata ina sare ranar alkiyama zan fi kowane annabi yawan mabiya saboda duk yayin da zamani yana tafiya ana imani da wannan ayar sabanin waccan ayar ta gushe an gama labarin ta ya wuce amma wannan ayar ta annabi sallallahu alaihi wasallam har a tashi kiyama akwai wanda za su imani da ita saboda haka annabi zai fi kowa yawan mabiya a ranar alkiyama Allah ta'ala ya ce wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin sannan ku kirayi duk wanda za ku kiraya kuma bayan Allah domin ku haɗu ku tattaru ku iya samu ko ku kage ku kago kago wannan bari dai su waɗannan mutanen su ne mushrikai kaddabu bima lam yuhitu bi ilmi sun karyata abinda ilimin su bai kewaye da sanin sa ba ai bal sara'u ila takdhib alquran suna gaggawa wajen karyata alqurani suna cewa ba daga Allah bane min gairi an yatadabbaru ma fi alhali ba su yi tadabburi sun fahimci abin da ke cikin alqurani ba domin su tsaya akan hujjojin da ke ciki da dalilai wanda yake sa a yi imani ba tsaya sun nutsu sun karanci alqurani sun fahimci sakon da ke ciki ba kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi sun karyata abinda ba su iya kewayewa da iliminsa ba ai lam yafhamuhu wala arafu ba su gane alkur'ani ba ba su fahimci hakikanin sakon da ke ciki ba shi yasa suka karyata alkur'ani walamma ya'tihim ta'wilu ai walam yuhassilu ma fihi min alhuda wa dinil haqq ila hin takdhibihim bihi jahlan wa safa har zuwa lokacin da wato mutuwa ta cin musu ba su iya fahimtar sako ba suna karyata abin da yake cikin alkur'ani ba su rabauta da abin da ke ciki ba na shiriya ai walam yuhassilu ma fihi min alhuda ba su rabauta da abin da ke cikin alkur'ani ba na me na shiriya walam ma yatihim ta'wiluhu sun kasa ganewa har mutuwa ta cin musu ba su iya fahimtar sakon da ke cikin alkur'ani ba mato sun yi asara kenan sun karyata alkur'ani alhali ba su gane ilimin da ke ciki ba sai Allah ta'ala ce kadhalika kadzdzaba alladhina min qablihim kamar haka ne waɗanda ke gabaninsu ma suka ƙaryata saƙonnin da Allah ya aiko musu suka ƙaryata manzannin da Allah ya aiko musu fanzur kaifa kana aqibatu zalimin duba ka gani yadda ƙarshen azzalimai ya kasance yadda Allah yake kama azzalimai da suke ƙaryata manzanninsa duk wanda ya ƙaryata Allah baya kyale shi bayan an kafa masa hujja sai Allah ya yi masa kamun da idace da laifinsa shi yasa Allah ya ce fa kullan akhadna bizambihi kowane da aka aiko manzo ya karyata su wadancan al'ummomi kowane mun kama shi da laifinsa mai laifin shine gashin aiko maka manzo da sako bayani dalla dalla da hujjoji amma sun ki imani saboda haka sai Allah ya kama su da laifin kin yin imani da karyata manzannin Allah fa kullun akhadna bizambihi saboda haka kowane aka kama shi da laifin da ya aikata fa minhum man arsalna alaihi hasiban wasu Allah ya aiko musu da tsawa wa minhum man akhazatu ko ahasiban ma'ana Allah ya saukan musu da wato iska mai tsanani ko kuma man akhazatu sai hatsawata wato riske su ta halakar da su wa minhum man khasafna bil ard wasu kuma muka tsaga kasa ta hadiye su wa minhum man aghraqna wasu kuma a cikin ruwa muka dilmiyar da su irin fir'auna kenan da mutanen annabi nuhu wa ma kana Allah li yadhlimahum duk abin da Allah ya yi musu na wannan kamu din bai zamo ba zalunci ba ma'ana ba a zalunce su ba bal walakin kanu anfusahum yadhlimun su suke zalunta kawunan su saboda haka su ma waɗannan ana gargada su cewa in ba su imani ba to abin da ya faru ga waɗancan shi zai faru gare shi ko gare su kuma abin da ya faru din kenan Allah ya kama su da me da laifukan su musamman a yakin badar aka halaka mafi manya-manyan mushirkan jagorori da suke tawaye suke nufin sharri ga annabi sallallahu alaihi suke yakar addinin Allah dai ya halaka su kamar yadda iya da nau dama an karanta musu wannan tun kafin a halakar da su cewa kamar yadda na baya suka karyata muka kama su haka duk wanda ya karyata muke kama shi kuma kamun Allah kowane da irin yadda Allah yake kama shi su kuma sai Allah ya dora bayin sa mummunai a kansu suka halakar da su baki daya yakin badar suka mutum saba'in mushrikai aka kashe da sai su akwai manya-manyan mushrikai kaga wato kamun da ubangiji ya musu kenan haka aka ci gaba da ainihin wato kama su da hukuma daban-daban har Allah ta'ala ya ɗaukaka annabi sallallahu alaihi wasallam a kansu a ƙarshe ya buɗe makka kuma suka kaskanta duk wanda bai imani ba a nan ƙarshensa ya zo lokacin da aka buɗe makka kuma magana ta ƙare duk wanda bai dai imani ba sai dai ibar gaba ɗaya jaziratul arab duk yankin larabawa to saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ce fanzur kaifa kana akibatu zalimin duba ka gani yadda karshen azzalimi yake kasancewa ma'ana yadda Allah yake kama su da hukuma kuma ya halakar da su sai Allah ta'ala ya bayyana ma'ana yadda ya bayyana a baya ta aya ta baya yadda yake kama azzalimai wanda suka karyata manzannin baya kuma ya bayyana yadda waɗannan ma da suka karyata annabi sallallahu alaihi wasallam zai kama su in suka aikata irin wancan sai kuma yi bayanin yadda al'amarinsu ya kasance su waɗannan mashirkan yadda annabi yake karantar da su ko yake karanta alkur'ani suna ji amma ba sa fahimta ji ne ba na ganewa ba suna ganin annabi yana karantarwa amma gani ne ba na fahimta ba ba gani na basira ba saboda haka wannan ya zamo sababi na halakarsu don ba su buɗe zuciyarsu ba don su saurari gaskiya su yi imani da gaskiya ba shine faɗin Allah wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum أنتم بريئون مما
Allah ta'ala ya ce wa minhum daga cikin waɗancan mutane waɗanda ake karantar da su alkur'ani suna ji man yu'minu bihi akwai wanda yake imani da shi fi nafsihi a cikin ransa ma'ana ya da ya ji alkur'ani ya san wannan zancen ba zancen mutane bane ba irin maganar da ke zuwa daga wajen mutane bane a ransa ya san gaskiya ne wa ya alamu annahu sidqun wa haqq ya san wannan gaskiya da yake karantawa to amma me ya hana shi imani mukabaratan wa inadan kawai don taurin kai da inadi da ƙin gaskiya da ƙin gaskiya wasu malami suka ce faɗin Allah ta'ala wa minhum man yu'minu bihi ana ai, wato tasliya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ana kwantar masa da hankali cewa nan gaba a cikin waɗannan waɗanda suke karyata akwai waɗanda za su yi imani da shi akwai waɗanda za su yi imani da shi wa qila al murad wa minhum man yu'minu fil mustaqbal nan gaba akwai waɗanda yanzu suna jin abin da kake karantawa kuma yana nan adansu suna sun san gaskiya ne nan gaba kuma za su yi imani da shi ko da sun karyata yanzu wa minhum man la yu'minu bi kuma akwai waɗanda ba za su yi imani ba duk yanda ake karantarwa din nan ba za su yi imani ba domin Allah ta'ala bai datar da su zuwa ga imanin ba sun ji sun gane gaskiyar amma ba za su yi imani ba bal kaddaba bihi jahalan suna karyata alqur'ani bisa jahilci alhali ga ƙur'ani nan ya zo musu da hujjojin da ba su isa su mai da hujjojin ba yanke hujjoji ne yankakku a kansu ba su da abin da za su ture hujjojin da shi to amma me yasa ba su yi imani ba saboda jahilci da mukabara girman kai da kuma wato kasancewar marasa rabo ne kasancewar marasa rabo ne saboda haka Allah ya ce wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi akwai wanda ba zai imani da shi ba wa rabbuka a'lamu bil mufsidina ubangijinka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama shine wanda yake a'lamu mafi sani da al mufsidina wanda suke mabarnata Allah ya san su masu yin barna a bayan kasa wanda suke azzalumai waɗanda sun gane gaskiya amma sun ki sibita sai Allah ta'ala ya ce wa in kadzabuka in suka karyata ka ya annabi sallallahu alaihi wasallama fa kulli amali kace da su ni ai aikin da nake yi shine abinda nake fata an samu sakayya akai ai jaza'u amali li amali ma'ana ina jira ne in samu sakayya akan abin da nake aikatawa na yin da'a ga Allah na bin umarnin Allah na isar da sakon Allah Allah ne yace yi kuma nayi kuma ina fata Allah ya min sakayya ina jiran sakayyar Allah akai wala kuma amalukum kuma abin da kuke aikatawa za ku ga sakayya akan ayyukanku na shirka kenan da sabawa ainihin umarnin Allah da kin bin abin da Allah ya umarni kuma za ku gani ma'ana nan kusa duk za mu tare mu je gaban Allah kuma kowa zai ga sakamakon abin da ya aikata kowa zai ga sakamakon abin da ya aikata ni dai abin da Allah ya ce na yi na yi shi ne mai isar da sako isar da sako na isar muku da sako shi yasa aikin hajjin ban kwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin ainihin huduba yake gaya wa sahabbai yace ala hal ballagh bayan ya yi huduba dogo yace na isar da sako ya ku al'umma suka ce Allahumma na'am eh ya ma'aikin Allah ka isar sai ma'aikin Allah ya nuna hannunsa sama sannan ya nuna sai ya ce Allahumma fashhad ya ubangiji ka shaida gashi na isar da sakona saboda haka ni dai nayi aikin da Allah ya dora min wala kuma amalukum kuma abin da kuka aikata za ku gani in kun tsaya a gaban Allah antum bari'una mimma a'malu ma'ana ku kun barranta daga aikina ba za a tambaye ku ni abin da nayi ba wa ana bari'un mimma ta'malu ni ma na barranta daga ayyukan ku ba za a tambaye ni aikin da kuka yi ba ma'ana Allah ba zai kama ni da cewa kun yi imani dan na yi nawa ko kuma naku in kun yi amfanin kanku zai koma kuka shirya kuka yi imani kuka biyayya za ku ga sakamako a wajen Allah amma Allah ba zai kama ni da laifin ba ku yi imani ba dan me ni na isar da sakona domin dama nawa me inna ma anta a munzir wa likulli qaumin had inna ma anta muzakkir walasta alaihim bi musaytir kai ba ba tilasta ka sai ka ce sun imani dole ba a alasta alaihim bi musaytir ba a dora ka a matsayin mai tsaro a kansu ba mai iko ba kai naka kawai mai ka isar da sako imani kuma nasu ne li amali aiki na nayi na isarwa shine na iblag ai laqad ablagtukum ko ablagtu ilaykum ma umirtu bi iblaghi abinda aka ce in isa muku na isar walakum amalukum kuma ko abin da kuka yi ko dai kun yi imani ko ba ku yi ba ko ma za a ne tambaye ku aikin ku ne ba za a tambaye ni ba shine Allah ta'ala ya ce a suratu al-qasas قل إن افت- إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون إن كنت لي في ني با gaske bane ba Allah bane yace in isar muku to ni dai na isar muku yanzu kuma kin yarda da kuka yi ai kuma laifi ne in daga Allah din ne ka kun ki yarda kenan kun yi laifi saboda haka ku jira kuma ku ga sakayyar abin da kuka aikata na ijrami shine kin bin abin da Allah ya aiko ni da shi haka Allah yace lana a'maluna wa lakum a'malukum antum bari'una mimma na'malu wa ana bari wa nahnu bari'una mimma ta'malun wato ashe ayoyi da yawa Allah ya ambaci wannan to na barranta da aiki kuma kun barna kowa aikin sa za a tambaye shi nayi nawa kowa kun kun yana ku in nayi abin da nayi zan ga sakamako a wajen Allah haka kuma abin da kuka yi za ku ga sakamako a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sannan sai Allah ya ce wa minhum man yastami'una ilayka ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون Allah ta'ala ce wa minhum man yastami'una ilayka cikin waɗannan mutanen akwai wanda suke sauraron ka amma sauraro ba irin na fahimta ba in kana karanta alkurani ko kana yin wa'azi suna wato isra'i su ji me kake faɗa amma ba da nufin su yi imani ba ji ne kawai da nufin su yi wato makaraji ko kuma su ki karɓa abin da ka faɗa ka zo da shi na gaskiya yastami'una ilayka ai yasikhuna ilayka bi asma'ihim adh-dhahira in kana karatu kana wa'azi suna jinka da kunnansu amma ji wanda yake ba na fahimta ba domin zuciyar ba ta bude ta fahimci abin da kake karantar da su ba wa minhum man yastami'una ilayka sai Allah ta'ala ya ce afa anta tusmi'u summa walau kanu la ya'qiluna to shin ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama zaka iya ji yadda as-summa ne wato abu kurame suna jinka amma ji ne irin na kurma in kana magana yana ji amma baya baya fahimtar abin da kake faɗa baya ganewa to kamar haka suke sai Allah ya ce shin zaka iya fahimtar da kurame ne as-summa idza walau kanu la yaqiluna alhali ko da sun kasance ba su hankaltar abin da kake faɗa wanda baya jin magana in kana faɗa zai ga bakinka yana motsi amma yana gane me kake cewa baya ji bare ya gane to mutumin da bai ji ba bai gane ba ya zaka shiryar da shi ba zai gane ba ba za ka iya shiryar da shi ba ai wahala kawai kake yi ka yi ta yi masa bayani kana kwala magana amma ba ya jin abin da yana ganin dai bakin kana motsi harshen ka yana motsi amma ba zai gane ba ke faɗa ba ba zai iya hankalta ba dan sai ya ji ya gane zai hankalta to bai ji ba bare kuma ya hankalta ya gane me kake cewa to ta yaya zaka iya shiryar da irin waɗannan shine Allah ta'ala yake siffanta su waɗannan mushrikan da cewa kurame ne gabarin jin gaskiya tankar kurma ne wanda baya ji kake ta yi masa magana to su ma haka suke ga gaskiya ana gaya musu su kan suna ji amma daidai suke da kurmar da baya ji dan ba sa iya gane gaskiya ne shine Allah ta'ala ya ce ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathan illa istama'uhu wa hum yal'abuna in sun ji abin da ake karantar da su na wahayi na alqur'ani ji ne na wargi ba ji na nufin fahimta ba illa istama'uhu wa hum yal'abun sai ce lahiyatan asalin zuciyar ma bata bata yadda ta ji ta hankalta ba zuciyar ba a wajen take ba zuciyar ta cika da lahu wargi ba su yadda su gane abin da Allah yake faɗa ba haka kuma Allah ta'ala ya ce wa minhum man yastami ilayka wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adanihim waqra kai ka ce an sanya wani abu ne aka toshe kunnansu da shi kenan in kana faɗa akwai toshe a kunnan ba sa iya ganewa sautin kawai suke ji amma ba sa fahimtar me kake fada saboda haka shari'a ta Allah ce kai dai ka gaya musu ka kyale su domin ba za su hankalta ba ba sa ganewa ganewa ta hankalta wa minhum man yanzuru ilayka cikin su akwai wanda yake kallon ka yayin da kake karantawa yayin da kake karanta musu alqur'ani yanzuru ilayka yana kallo zuwa gare ka amma kallo ne na mutumin da baya fahimtar me kake cewa baya gane abin da sakon da ake gaya masa sai Allah ta'ala ya ce afa anta tahdil umya ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama shin kai zaka iya shiryar da wanda yake makaho walau kanu la yubsiruna ko da ba su da basira ta gane abin da ake gaya musu ma'ana sun su makafi ne ga barin ganin gaskiya yayin da ake karanta musu gaskiya suna gani da idanu ana karantawa amma basira su ba ta gane me ake faɗa akwai albasar akwai albasira suna gani ne da basar gani kawai ganin da yake baya ba su amfanin saƙon da suke ji domin yayin da mutum ake gaya masa abu kuma yana ganin mai faɗaɗin ya fi mai saƙon ya fi isa zuwa gare shi kamar yadda malaman tarbiyya suke faɗa ma'ana masana ilimin koyarwa ita karantarwa yayin da aka yi maka amfani da hanyoyin da za ka gane abu to in aka yi maka amfani da wannan mafi yawan hanyoyin to kafa fahimta domin ana fahimtar abu ne da ji da gani da sansanawa da ɗanɗanawa da kuma taɓawa to aka haɗa wannan guda biyar ɗin shine senses ake ce alhawas alhams to dan adam in dai dan adam ne mai hankali zai iya ganewa a ce taɓa ka gani a ce ji saurara a ce duba ka gani a ce sansana ka ji a ce ɗanɗana ka ji duk ya kamata a ce mutum yana fahimta to gashi ana gaya musu mai gaya musu yana gabansu suna ji ana faɗa kuma ga ayoyi nan an kawo musu bayan ji sun gani me ya rage in dai da suna da taufiki na rabo na samun tsira a lahira da sun gane to amma ina ana karanta musu amma makafi ne sai ashe yasa Allah ya ce summun bukum na'umyun fahum la ya'qiluna ba sa fahimta ba sa hankalta ba sa ganewa saboda su kurame ne gabarin jin gaskiya su makafi ne gabarin ganin gaskiya bebaye ne gabarin faɗar gaskiya ta kowace hanya ba za su hankalta ba to kamar haka ne wa minhum man yanzuru ilayka cikin su akwai wanda yake ainihin kallo zuwa gare ka yana duba yana ganin ka ay yattajihu nazaru ilayka ganin sa yana gani kana karantawa kana faɗa wa yusiruka bi ainihi zahira yana ganin ka da ido na zahiri kana karanta alqur'ani amma afa anta tahdi al-umya Allah yace wannan ganin da yake ba gani ne na basira ba gani ne na makanta a makance yake gashi kamar yana gani amma baya gani saboda haka shin zaka iya shiryar da wanda yake makaho baya gani walau kanu la yubsiruna ko da ba su da basira ta fahimta ba sa ta'ammuli ba sa ganewa ta za ka iya shiryar da su ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kada ka tada hankalinka kada ka samu damuwa cewa ba su gane ba cewa ba su imani ba naka shine kai me ka isan musu da sako ragowar kuma yana wajen Allah in ka isar da sako ya kyale su Allah tabaraka wata'ala ya bamu labari irin waɗannan a cikin alkur'ani yake cewa wa idza ra'uka in yattakhiduka illa huzwan in ma sun ganka suka tsaya suna kallon ka ai kallo ne na izgili ba kallo ne na kokarin jin me ake faɗa da kokarin fahimta ba in asalan ma kallo ne huzwan na izgili cewa ga mutumin nan fa bari mu ji me zai ce to kaga daga nan ka san ba nufin gaskiya suna cewa hadha alladhi ba'atha Allahu rasula ga mutumin nan da ya ce fa Allah ya aiko shi manzo ku zo mu tsaya mu ji me zai ce wai ya ce wai shi manzo ne daga Allah kaga tun farko ma sun riga sun gina abin akan izgili da me da rashin bude zuciya su karbi gaskiya suna ma cewa in kada la yudhilluna an alihatina an alihatina laula an sabarna alaiha kadan ya rage ya hana mu mu ci gaba da riko da gumakan mu ba dan mun yi hakuri ba ai da tuni ya dauke mu laula an sabarna wai suna cewa hakuri ma suka yi suka ci gaba da bautar gumaka kaɗan ya rage magana ta zo ta kauce su amma ina suka dage dai akan bautar gumakansu sai Allah ya ce wa saufa ya alamuna hina ya rauna al'azaba man adallu sabila a bari a tafi lahira za su gane wane ne adallu sabilan wanda yake ya tabe ga barin tafarkin daidai su ne ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da yake kiransu yanzu har izgili suke yi suna izgili ku zo mu ga abin da mu ji abin da zai ce suna gani amma me ba sa fahimta ba sa ganewa saboda haka akwai wanda ana karanta masa gaskiya amma baya fahimtar gaskiya din saboda me a makance yake gabarin ganin gaskiya zuciyar sai tukuna ta hankalta kafin ganin yayi masa amfani haka nan jin sai an yi ji na fahimta na hankalta kafin ji yayi amfani amma in an gina asalin ji da ganin akan rashin yadda da rashin bude zuciya da fahimtar gaskiya to kaga ba za a gane ba kenan sai Allah tabaraka wa ta'ala yace inna Allah la yuzlimu an-nasa inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun a aya ta baya Allah yana gaya mana cewa akwai waɗanda suke ji amma ba sa fahimta akwai waɗanda suke gani amma ba sa ganewa to wannan hukunci ne na Allah haka ya ga dama in an zo ana karatu faminhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wani sai kaga Allah yayi masa tawfiki an karanta sai kaga ya gane sai ga yi imani sai ya rabauta ya tsira a gobe kiyama wani kuma a karanta din sai ya ki imani kowane Allah ne yake hukunta hukuncin baki daya kuma wannan hukuncin da Allah ya yi hukunci ne na wanda yake mamallakin bayi mai aikata abin da ya so hakan da ya yi ba zalunci ba ne domin shi Allah inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an baya zalunta kowa shay'an wani abu ko mun kankanta sa Allah baya zalunci walakin an-nasa anfusahum yazlimun sai dai mutane suke zalunta kawunan su in kaga mutum ya ba hanyar shari'a akwai dace na Allah akwai taufiki daga Allah kuma zuciyarsa ce ta kasance ta nufi gaskiya sai Allah yi mai yassare masa gaskiyar in kaga mutum an yi wa'azi ya ƙi bi dama zuciyar ba ta nufin gaskiya shi yasa Allah ya kyale shi amma Allah baya zalunta bayi hukuncin da yawa bayi ya raba yace waɗannan yan aljanna ne yace waɗannan yan wuta ne haka Allah ya ga dama domin shine ubangijin bayi kuma duk wanda kaga ya bi gaskiya akwai taufiki daga Allah sannan kuma zuciyarsa dama ya nufi gaskiyar ya nufi gaskiya domin in ya nufi gaskiya sai Allah yi mai ya tallafe shi akan ita gaskiya din fa amma man ina aya take man a'ata wattaqa wa saddaqa sai ce fasanu yasiru tun farko ya riga ya shimfiɗa da gaskiyar da yadda da gaskiya ma'ana da nufin son gaskiyar wani ya yadda yana so ya gane abinda ake faɗa haka ne ko ba haka ba kaga kenan ya zo da zuciyar in haka ne yana so ya gane ne to sai Allah ya sare masa a'ta wattaka wa saddaka sai ce fasanu yasiru sai Allah ya datar da shi zuwa ga daidai tunda dama zuciyarsa tana neman daidan ne yace wa amma man bakhila wastaghna wa kadzaba akwai wanda yake wato bakhila wastaghna dama ya rike yayi abinda aka ce ibadi ya ki bayarwa kuma ya karyata cewa fa akwai gobe kiyama kadzaba bil husna to shi wannan sai ce fasanu yasiruhu lil usra amma Allah ya riga yayin mutane bayani ba gashi aiko annabi ba sallallahu alaihi wasallama ba gashi ya karantar da mutane ba to me ya rage mutane su yi kokarin gane gaskiya da hujjojin da Allah ta'ala ya bayyana musu in mutum yana nufin gaskiya sai ga Allah ya datar da shi amma duk wanda zuciyarsa dama ba gaskiya yake nufi ba to in ya bata shine batacce dama ba mutumin kirki bane dama bai yi niyya ya nufi ya gane gaskiya ba inda ya nufi gaskiya Allah zai ganar da shi saboda haka Allah ta'ala shi baya zaluntar mutane shi an wani abu walakin nan nasa anfusahum walakin nan nasa anfusahum yuzlimun mutane ne ke zaluntar kawunansu shari'a ta Allah ce kuma yana ba da ita ga wanda ida ce cikin bayinsa amma ya riga ya yi bayani ga mutane inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kabura an aiko manzanni an yi bayani na hanyar gaskiya to me mutane suke bukata sai mutum ya bude zuciyarsa ya nufi gaskiya sai Allah ya taimake shi akan gaskiya amma duk wanda ga gaskiya ana faɗa amma ya ƙi bi ya makance gabanin garin gaskiya ya kurumce gabanin jin gaskiya to ai kaga ne zai dauki abin da ya aikata shi ya aikata wannan laifin saboda haka sakamakon shi zai girba abin sa amma dai Allah ya rigaya ya aiko da manzanni ya yi bayani shiriya abin da ya rage ga mutane shine wanda aka yi masa tawfiki ya dace da gaskiya ma'ana ya zamo shi dama mai rabo ne sai ga ya kama hanyar gaskiya wanda kuma shaki ne mara rabo duk bayanin da za a yi masa ba zai gane ba ba zai gane ba kuma ba wani abu ke sa haka ba saboda kawai duniya ce mutane duk wanda kaga yana bin wata hanya ta duniya duk gaskiyar da za ga ya masa ba zai ba sai ce to in ya in ya bi wannan hanya ta gaskiya to ai zai daina samun alherin da yake samu na duniya a irin fahimta suke to kaga shi ya batar da kansa ke Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan shari'a ya kare mu daga bata Allah ya tabbatar da wakan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kare mu daga dukkan wata bid'a Allah ya zauna da kasar mu lafiya waɗannan fitintunu da suke wannan ƙasa Allah ya yaye mana Allah ya kama na aminci da zaman lafiya Allah ta'ala ya ɗaukaka musulunci da musulmai a wannan ƙasa da ko'ina a duniya azzalume da suke zaluntar ƴan uwanmu ba dare ba rana a gaza ya ubangiji ka gan sai Allah kai kai mana maganin su ya Allah ya Allah kai mana maganin su waɗannan azzalume ya Allah ka kai wa ƴan uwanmu ɗauki a Gaza da Palestine da ko'ina inda ake zaluntar musulmi Allah kai musu agaji da ɗauki ya Allah gaggauta tsamar da ƴan uwanmu daga cikin wannan uba da ake nuna musu a Gaza ya Allah waɗannan Yahudawa da Nasara masu goyon bayan su ya Allah ka nuna mana ƙarshen su ya Allah ka nuna mana ƙarshen su ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyawu muna tawassuli da sunayenka mafiya kyawu da sababin ka madaukaka ya Allah ka kai dauki ga ƴan uwanmu a Gaza ya Allah kai musu agaji ya Allah Allah kai musu dauki subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin